بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكو قوتا جماد الأولى إجراء نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na sharhu sunna wallafar babban malami ainihin wato al-imam barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 74 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da falalar al-ansar mutanen madina wanda sun kunshi al-ausu da al-khazraj da kuma wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a kansu na a girmama su a mutunta su a darajanta su a kimanta su a gafalalar su kada a yi batanci a kansu kada a zage su kada a faɗo ta mummunar kalma game da su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya game da yan gidansa ya ce udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da ‘yan gidana, sannan ka san falalarsu da karamominsu, da ma ainihin wato makwabta cikin mutanen Madina wa'yanda ba su cikin Aus da Khazraj, wa'yanda dukkaninsu suna da daraja da falala. Saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a yi wani karni mafi falala irin karninsu ba, Allah maɗaukakin sarki ya yi musu zaɓi ta hanyar ainihin wato haɗa su da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a zamani guda a matsayinsu na almajirai a matsayinsu na masu taya shi ainihin wato isar da wannan saƙo na musulunci a matsayinsu na ainihin wato mujahidai waɗanda dukkan inda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya taka domin isar da wannan saƙo na Allah da su aka yi annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa ya kuma maimaitawa cewa babu wanda zai iya cin musu balle ya wuce su a falala don haka a ƙarƙashin haka annabi ya ce kar ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithlu mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa manzon Allah hadda rantsuwa yace na rantse da wanda raina ce hannunsa inda a ce ɗaya daga cikin ku zai ciyar da wato kwatankwacin dutsen uhudu na zinare ba zai iya kai mudu ɗaya da sahabi ya bayar ba kai ko da rabi ba kaga kenan da mutum zai sadaukar da zinare wanda zinaren nan ya kai girman dutsen uhudu ba zai yi daidai da mudu ɗaya na shinkafa ko dawa ko gero ko alkama da sahabi ya bayar ba ya sadaukar fi sabilillah wannan kadai ya ishe su falala karkashin haka falalar su tana da girma wajibi ne a san wannan falala a kuzuzuta wa duniya falalarsu a kuma ci gaba da karantar da al'ummar musulmi falalar waɗannan bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya yabe su a gurare daban-daban cikin alkur'ani Allah ya ce ya yadda da su kamar yadda suka yadda da shi Allah ta'ala ya ba su aljanna wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinta Allah maɗaukakin sarki ya sauka musu da nutsuwa ya yi musu sakamako gwaggwaba sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce Muhammadu Rasulullah ya ce wallazi na ma'ahu nan ma kaga wata shaida ce Allah ta'ala ya ce waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai kenan aka ce ruhama'u bainahum ainihin wato ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum an ce misalinsu ko sufarsu ta zo cikin attaura kamar yadda sufarsu ta zo cikin injila lalle waɗannan sahabbai suna da girma da haka waɗannan ayoyi suna nuna falalar sahabbai da darajarsu a wajen Allah da kuma falalarsu da darajarsu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka kuma falalarsu ba ɗaya ba ce ma'ana darajarsu ba daidai wa daidai take ba ma'ana suna da ainihin wato don haka wannan kenan don haka suna da fifikon daraja da falala ainihin wato a tsakankaninsu wasu sun fi wasu falala kamar yadda kulafa ar-rashidun suka fi sauran sahabbai falala sannan waɗanda suke bin su a falala ragowar mutum goma wanda wato baqiyatul asharatul mubashirin bil janna sannan masu hijira su ma Allah ta'ala ya gabatar da su akan al-ansar haka kuma ainihin wato mutanen madina su ma suna da falala ɗoriya akan sauran sahabbai haka kuma waɗanda ainihin wato suka musulunta kafin aifatu makka suna da fifikon daraja fiye da waɗanda suka musulunta bayan an yi fatahu makka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkasa su ya nuna musu ya nuna falalar su da darajar su wasu sun fi wasu wasu sun fi wasu sannan game da ainihin sahabban madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaunar su imani ne ƙaunarsu addini ne ƙinsu kuma munafurci ne wannan duk kusan abu ne wanda mun riga mun tattauna a darasin da ya gabata sannan mun tattauna gaba ta 98 a cikin wannan littafi inda malam yake cewa ka sani cewa malamai ma'abota ilimi ba su gushe ba suna yin raddi da martani ga jahamiya mun ji suwaye jahamiya ya asalin jahamiya yake su wane ne suka ainihin wato yada wannan aƙida ta jahamiyanci wanda ya kasance lokacin wato khilafa ta banil abbas wato anan aka fara samun ruwaibida wato waɗanda suke ba masu ilimi ba jahilai sun fara tsoma baki cikin al'amarin addini suka zo suna sukar sahabban annabi sallallahu sukar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka dinga riko da kiyasi da ra'ayi kuma suka dinga kafurta ainihin wato mutane wanda a kansu insha Allah mun dan yi dogon bayani satin da ya wuce to za mu tashi da kan ainihin wato gaba ta shi ainihin khilafati banil abbas din wane ne wanda ya fara taimakawa wannan aqida ta jahamiyanci to insha Allah akan ta za mu tashi insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى yace hatta kana fi khilafati bani al-abbas har sai da aka zo khalifancin bani al-abbas wato daular abbasiyya fi khilafati al-ma'mun min bani al-abbas wato lokacin khalifancin al-ma'mun wato daga cikin ainihin wato dangin bani al-abbas hadatha sharr to daga nan ne sharri ainihin wato ya faru a cikin al'umman musulmi wannan almamun ɗin wato shine khalifa al'abbasi na bakwai cikin daular abbasiya to almamun shine khalifa na bakwai a cikin wannan daula ana kiransa da abul abbas abdullah almamun ibn harunan rashid wato shi ma'amun ɗin nan ɗan harunan rashid ne wanda aka haife shi a shekara ta ainihin wato 170 bayan hijira wadda ta yi daidai da shekara 786 miladiya an haife shi a garin Baghdad wanda kuma ya rasu a shekara ta 218 wadda ta yi wato hijiriya wadda ta yi daidai da shekara ta 833 miladiya a wato Darsus yana da shekara ainihin wato 48 da wasu 'yan watanni ko uku ko hudu haka ina fata gane wannan ainihin wato ma'amun ɗin a lokacinsa aka samu fitinatu halƙil ƙur'an wato fitinan nan ta kunno kai ta halƙul ƙur'an cewa alƙur'ani makhaluki an ce shi wannan ma'amun khalifa ne wanda yuhibbul ilm yana son ilimi sai dai kuma kash annahu jahilan bis sunnati sahiha yana kaunar ilimi amma ya jahilci ingantacce tataccen ilimi na sunna sai ya zamto ba shi da sahihin ilimi na sunna wannan al'amarin ne yasa su kuma ainihin wato mu'tazila mu'tazila tunda shugabanninsu suna da kusanci suna da shiga a wajensa sai suka fahimci wannan kalifan yana son addini kuma jahili ne ba shi da karatu ainihin wato sahihi na addini to sai suka yi amfani da wannan damar wajen ƙoƙarin wasa da hankalinsa da ƙoƙarin birkita masa tunani kuma dama an ce mutum ne da yana da sha'awar karance-karancen littafan falsafa to kuma dama duk aƙidar da ba ta musulunci ba za ga ya akwai falsafa a cikinta ba aya alƙur'ani ba hadisi sai dai falsafa da ƙwaƙwalwa da tunani da kaza da kaza to da suka fahimci al-mamun ya jahilci ilimin sunna sahiha to sai suka yi ƙoƙarin wasa da hankalinsa suka rikirkita masa lissafi kuma dama kamar yadda muka faɗa yana son karanta littafan falsafa da na mantiki don haka ne suka ainihin wato yi ƙoƙarin wato a shiga jikinsa to ta ƙarƙashin haka ne kuma ya rungumi wannan tunani na mu'tazilanci kuma al'amarin bishir almarisi ya haɓaka ya samu ɗaukaka a wajensa bishir almarisi yana cikin masu wannan aƙida ta jahamiya wanda a satin da ya wuce ma mun karanta raddin da Usman bin Sa'id ad-Darimi yayi rubutu ne da ya rubuta raddi ga wannan mutum bishir almarisi al-anid to sai ya zamana shi kansa wannan wanda yake kusa ne a wannan aƙida ta mu'tazilanci sai ya zamto yana da babban matsayi a wajen mamun dan haka a ainihin wato da kuma shugabanninsu su mu'tazilawa din kuma suka yi ƙoƙarin lazumtawa shi ma'amun kiran mutane zuwa ga wannan gurɓatacciyar fikira suka yi ƙoƙarin shiga jikinsa tunda su shi a wajensa su ne malamai don haka sai suka yi ƙoƙarin kimsa masa da kuma ƙoƙarin nuna masa cewa a tilasta kiran mutane zuwa ga wannan aƙida ta mu'tazilanci da kuma aƙidar khalqul qur'an cewa shi wannan alqur'anin makhluki ne da haka shi wannan khalifa ma'mun sai ya karfafa mu'tazilanci cikin aƙidunsu da suke fata suke fada sannan ya rubuta wasiƙu ya aika garuruwa domin karfafar wannan ra'ayi nasu an fahimta ko an ce a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ma ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnan iraki ya ce ya neme shi da ainihin wato imtihanul quda fi matsalati alquran wato ya ce lalle ya yi wa wato alƙalai bita ya musu jarabawa ta hanyar a dinga kiran mutane duk wanda bai yarda da wannan aƙida ta mu'tazilanci ba ta khalqul qur'an to wannan alƙalin ya zartar masa da hukunci mai tsanani a ci gaba da yi masa uquba ana azabtar da shi don haka wannan yana daga cikin mutumin da fitina tsakankanin malamai na musulunci ta faru a zamaninsa tsawon shekara goma sha tara aka ce malaman musulunci suna ɗanɗana kuɗarsa a ƙarƙashin jagorancin wannan aƙida gurbatacciya ta ma'utazilanci an ce malamai sun sha baƙar wahala domin aƙida ce wadda ko kaso sai an cirza ta ka sai ka karfe ta to malaman da suka kiyarda da ita sun sha bakar wahala kwarai da gaske an ce yawancinsu kasa jurewa ukuba da masifar da ake gana musu suka yi wa'anda kawai suka dage an ce imamu ahmad ne da kuma muhammad ibn nuh imam ahmad bin hanbal da shi da wani malami da ake kira muhammad ibn nuh wa'annan su ne aka ce suka kafe kai da fata cewa lalle wannan aƙida ba su yarda da ita ba kuma aƙida ce wadda take ba daidai ba gurɓatacciyar aƙida ce don haka ƙarƙashin haka mamun ya sha ya ci alwashi cewa a zo masa da imam muhammad bin hanbal da shi da muhammad ibn nuh lokacin yana ƙarsus ya ce a kawo masa su kuma matukar ba su yarda da wannan ainihin wato aƙida ɗin ba to lalle ko shakka babu akwai yiwuwar duka akwai yiwuwar kitsa da dukkan abin da kake sani na azabtarwa kai balma ya ci alwashin sai ya kashe su imam ahmad to a nan ne lokacin da aka zo za a tafi da su saboda sun san a lokacin mulki irin na wannan lokacin kuma a ce mai mulkin nan ba a kan daidai yake ba to ana shan bakar wahala wannan yasa aka ce lokacin da za a tafi da su imam ahmad ya gurfana akan gwiwoyinsa ya daga kansa sama ya yi wata addu'a ya ce ainihin wato ya ubangiji haƙurinka yana da yawa kana da haƙuri ya Allah ga wannan fajirin mutum kana kallon yadda yake yin irin wannan kama karya akan bayanka na ƙwarewar iyan Allah ya Allah mun kawo kukanmu zuwa gare ka Allah ka isar mana fitinarsa Allah ka isar mana ga mu'unata wahalhalun da za mu sha a wajensa ya Allah ka sa kar mu ganshi kai ya gamu addu'a da Imam Ahmad yake an ce kafin a isa wajen su ayi mutu kan a isa kawai ya kamu da wata rashin lafiya ba su ganshi ba bai gansu to nan ne fa sai da suka shi malamai sai da suka shekara goma sha tara a cikin wannan tashin hankali ko ka yadda ko ka yaba ka yaba wa aya zaki yawanci malamai suka kasa jurewa wasu suka dinga shiga babul hiyal mutum ya yi ‘yan wasu hikimomi da wasu ‘yan dabaru wanda ya ga kai ba zai iya jurewa ba ya faɗa a baki duk da zuciyarsa ba da ba su imamu ahmad su ne suka ga dandazon almajirai ga mafiya duniya tana kallon su in suka furta wannan aƙida mutane da yawa sun tafi da aka haka suka kafe akan sai dai a ɗauki ransu akan su yadda da wata gurɓatacciyar aƙida da gwamnati ta ɗaure yau ina fata gane wannan shine ainihin wato ma'amun ka kyale gurɓatacciyar aƙida kuma ta samu ɗaurin gindin gwamnati za ka ga ta'addanci da kama karya ina fata an gane shi yasa duk gwamnatin da aka yi sa'a take goyon bayan aƙida ingantacciya to ana cin nasarar da malamai suna ɗaukar shekaru da yawa ba su ci wannan nasara in aka samu wata daula ko wata gwamnati da ta goyi bayan malamai na gaskiya ta goyi bayan ingantacciyar aƙida to aikin da za a nasarar da za a samu a wannan wato gudunmawa da kuma wato a wato karfafar gwiwa da aka samu daga gwamnati to nasarar da za a ci malamai za su share shekaru da yawa suna ta karantarwa suna wa'azantawa ba su samu wannan nasara to shi yasa lokacin Mamun da aka fahimci yana da sha'awar ilimi sai aka zo masa da abun abaibai shi yasa hadari ne ya zamanto mai mulki ba shi da ilimi musamman ilimi na addini za a dinga samun ainihin wato matsaloli masu tarin yawa domin ilimin nan haske ne in aka ce shugaba bai da shi to kaga a cikin duhu yake to ya makaho zai jagoranci jama'a ina fata an gane to wannan shine ainihin abin da ya faru shi sa matashin karatun mu na yau sai aka ce hatta kana fi khilafati bani al-abbas haka malamai suka dinga yin raddi suka dinga mai da martani suka dinga ƙoƙarin daƙile wannan mummunar aƙida ta Jahan bin Safwan wato ta Jahamiyanci har zuwa lokacin khalifancin Bani Abbas ai fi khilafatil Ma'mun a lokacin khalifancin shi wannan Ma'mun wanda aka fi sani da Abul Abbas Abdullahi ibn Harun rashid min Bani Abbas wato dan Bani Abbas ne hadatha sharru to a zamanin sa ne sharri ya faru a bayan kasa wa takallama man laysa ahlan lilkalam fil ilm wanda bai cancanci ya tsoma baki ba a harkar ilimi suka fara tsoma baki wa takallama man laysa ahlan lil kalam wanda bai cancanta ba ahalin yi magana bane akan harkar ilimi wal usul da usuluddin bai kamata ire-iren waɗanda suka dinga magana a lokacin da sunan addini suna wakiltar musulunci bai kamata ba a ce sun tsoma baki a harkar addini dan ba ahalinsa bane bai kamata a ce suna magana akan ilimin addini ba dan ba ahalinsa bane kamar dai irin hadarurrukan da suke faruwa ga al'umma a yau kowa malami ne kowa ya tsoma baki kowa shi ma yana da masaniya akan addini kowa mufti ne da hakan aka zo harka addini shi sa sai ya shaji kwalkwalo kowa sai ce kaza ka je makabarta an zo mutuwa za a gani kowa malami yake kaza daga ta inda za a gane musulunci yana shan wahala da an yi mutuwa wannan ya ce a kaza za a yi wannan ya ce me ya hujja babu kawai haka za a yi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza an je makabarta aka za ga ana ta musu kowa yana yadda bangaren likita sai likita injiniya sai injiniya amma addini kowa yana da cewa a ciki to wannan irin fitina da ta faru kenan lokacin mahmud wa'inda ba malamai ba sai suka dinga shiga rigan malamai suna magana da sunan malanta yake cewa wa idza takallama al-insanu fi ghairi ikhtisasihi tafsudu al-umur da zarar an ce mutum yana magana a inda bai kware ba to al'amura za su lalace da zarar an ce mutum in ya tashi magana sai ya magana akan inda ba shi da kwarewa ba shi da gogewa bai yi takhassusi bai yi specialization ɗinsa ba nan bane dan boko ne kawai dan boko ne in an zo magana boko ka tsoma baki amma bai kamata ka dinga tsoma mutane baki in yana harkar addini ba ka bar malamai masana addini su dinga maganar addini in an zo bangaren ka fil ɗinka a boko a bokon ma kai kana ganin cewa a kaza ka kware to tsaya iya wannan za ka jan cewa nan bai kware a kaza wa specialization ɗinsa kaza ya kware a kansa to ya tsaya iya wannan inda ya takhassusi ila in ya tashi ba da gudunmawa sai ya ba da mai ma'ana to shine idan aka ce mutum yana magana ba a inda yake da kwarewa ba tafsudul umur ba abin da zai gyara al'amura zai lalata kawai musamman al'amuran addini fala budda an la ya takallama lalle fala budda babu makawa Allah ya takallama fi umurin din kada wanda ya tsoma baki a game da al'amuran addini wal ilmi da ilimi illa ahlul ikhtisas sai waɗanda suka keɓanci abin wa ahlul ilmi sai malamai an tambaye ka ce kai ba malami ba tambayi malamai ka huta to malami wace aka yi an tambaye shi bai san amsa bai ce wallahu a'lam ballantana kai ka san baka da ido karatun naka ba kai da yawa ba dan abin da ka fahimta ba wani mai zurfi bane amma a yanzu da gundume miyar fatawa kuma kai tarar ka karbe kuma ka bada fatawa hankalinka baya tashi ka wakilci Allah da manzansa a wannan babu akwai hadari lalle akwai hadari ba karami ba da haka fala budda Allah ya takallama fi umuruddin lalle babu makawa kada a samu ana magana cikin al'amuran addini wal ilmi da ilimi illa ahlul ikhtisas sai waɗanda suke ma'abota keɓanta wa ahlul ilmi sai malamai ma'abota ilimi fala yasluhu an yakuna al'amru fawda al'amarin musulunci bai kamata ya zama karazu ba bai kamata ya zama taci barkatai ba kowa malam kowa ya bada fatawa kowa ya tsoma baki a harkar addini ba ka yadda cewa akwai waɗanda su ɓangaren su ne a miƙa al'amarin zuwa gare su to wannan yana kuma ka ji wani lokaci ma mutum hadda duk da ban sani ba kaza ne ya tabbatar wa kansa rashin sani kuma a ƙarƙashin rashin rashin sani ya bada fatawa duk da ni ban sani ba amma kaza ne haka ji mutane suna haka ya fice duk da bai sani ba amma kuma kaza ne to wannan gaskiyar magana al'amar musulunci ba addini bane wanda yake mara tsari ba addini bane wanda kowa ya ga dama sai ya faɗa abin da yake so a cikinsa addinin nan amana ce ilimin nan da kake kallonsa amana ce don haka baya halatta al'amarin addinin mutane ya zama fauda kowa ma ya tsoma bakinsa a ciki kullum kowa ya takallam kowa yana magana in aka zo addini wa yadda ilma kowa yana da'awar ilimi kama huwa mawjudun al'an malai ce kamar yadda ake fama a yau kamar yadda ake samun irin wannan matsalar a yau minal muta'alimina daga cikin masu jingina da malamai ko su ba malamai bane daga cikin masu da'awar ilimi ko su ba masu ilimi bane alladina yajitarruna masail al-aqida wa inda za a gansu wato suna jawo mas'aloli irin na aqida wa yatakallamuna fiha kuma suna suna magana a cikin su matsala wadda ko manyan malamai za ga taka tsantsan suke amma za ga mutum ba shi da ilimi amma ya ɗauko irin wannan manya-manyan matsaloli na aƙida manyan matsaloli na imani ya ɗauko su yana ta tattaunawa a kansu fatakallamu fil iman kaji irin waɗannan suna magana akan abin da ya shafi imani wa haqiqatul iman da kuma haƙiƙanin imani wa takallamu fi ashiya kaji su suna tsoma baki suna yin magana cikin al'amura wahum laisu fil'iri wala finnafir. An gane ko? wato laisu fil ir wala fil naki wala fil nafir ay laysa indahum ilmun wala ta'allamu ala al ulama su ba komai bane shine laysa laysu fil ir wala fil nafir su ba komai bane in an zo mas'alar ilimi ba bai kamata a yi magana ko a cikin ɗaliban ilimi ba za a sa su ballanta na a rukunin malamai wallahi akwai wanda in yana magana a cikin ɗalibai ma na ƙasa bai kamata a sa shi ba amma saboda cutarwa da cin amanan malanta sai ka ji an malantar da shi ko ana kiransa malami kuma wannan matsala ce wanda ta zama ruwan dare yanzu musamman yanzu kowa yana da damar ya shiga gidan rediyo ya magana kowa yana da damar ya ɗauki lasfika ya busa ya magana to kaga wannan yana daga cikin hadarin da ainihin wato al'umma take cike zamto waɗanda ba ahalin abu ba suna kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin da muka karanta a satin da ya gabata yayi ishara zuwa ga haka cikin alamomin tashin alkiyama za a samu haka idza usnida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'a manzo Allah ce idan kaga waɗanda ba ahalin abu ba an fara jingila wannan zuwa gare su kuma suna yarda to ka saurari tashin alkiyama alkiyama ta kusa tashi lokacin duniya tana zaune lafiya malamai malamai ne in harkar malanta ce harkar ilimi harkar addini sai a ce a same su al'amari ne na kasuwanci yan kasuwa sai a same su al'amari ne na aikin gwamnati sai a samu ma'aikatan gwamnati a same su al'amari ne na bangare kaza sai a samu wasu masu wannan bangaren sai su yi magana a kai ana magana game da tattalin arziki sai a neman masana tattalin arziki su yi magana a kai ana maganar abin da ya shafi injiniyanci sai a neman masana injiniyanci sai su yi magana a kai to wannan lokacin ana zaune lafiya haka ya kamata shi yasa ko a ilimi irin na da a kasar Hausa za a ga in ka zo wa malami da littafin da bai iya ba zai cewa bai iya ba wani kunya idan shi masanin fikihu ne irin na malikiya sai ka zo masa da hadisi zai ce ma a'a ai ka je wajen malam wani shine malamin hadisi idan hadisi ka zo malamin hadisi ne sai ka zo masa da matsaloli na tafsiri ko ka zo masa da tafsiri sai ce a'a malam wane shi za zaga wancan lokutan irin zamannukan da ake babu labari sai dai ka an ce malam wane mai tafsiri shi tafsiri kawai Allah ta'ala ya kore masa tafsiri yake sai ka an ce malam wane mai lirabi duk abin da ya shafi lirabi wane wajensa ne sai ka an ce malam wane wato shi kuma lugawi ne matsalin luga in ka zo da wasu matsalolin sai abin nan akwai wani malami da taɓa zuwa zan yi muktasar a wajen sai ce kash ban kware ba yadda ka gaka kuma ka san rashin kwarewar da yake gaya mun a lokacin sai ya ce ya yi wa littafin sauka ɗaya sai ya koma gida dan ya dan sake yin guziri ya koma kafin ya koma malamin sai ya rasu shine wai rashin kwarewar ba wai bai san shi ba ba bai iya littafin ba amma bai kware ba da ka zo ka bude ka ce za ka fara karatu me za ka karanta ka ce ai na hau zan karanta sai ce ayya ka je wajen malam wani haka al'amuran suke ko a ilimin addinin za ka ga akwai takhassus wani ya fi kwarewa a kaza wani ya fi kwarewa a kaza wani ya fi kwarewa a kaza to kamata in matsaloli shi sa za ka ga ko fatawoyi kasashe wato manyan lajinoni na fatawa na duniya za ka ga irin wannan malaman ake tara akwai malaman da in matsala ce ta fiƙi su suke ba da fatawa in matsala ce ta tafsiri akwai lajinar da za a tura ka in matsala ce ta ainihin wato hadithi akwai lajinar da za a tura ka in matsala ce ta fiƙi haka matsala ta kaza duk haka hatta a cikin harkar ilimi to ina ga wanda yake laysa min al-ayr wala fil nafir shi ba kowa bane a cikin harkar ilimi amma yana tsoma baki na fata an gane Allah ya kiyashe mu wala ta'allamu 'ala al-ulama sannan zaka samu irin wannan ba su yi karatu ba a wajen malamai inda zaka bincika waye malamin sa zaka ba shi da malami innama ta'allamu 'ala anfusihim su suka koyar da kawunan su kawai yana dan jin larabci cikin cokali sai shiga daki ya kulle kawai dauko littafi ya dinga karanta ba shi da malami wa atamadu ala fahimihim sai suka dogara da iya fahimta wasaru yu'aqqiduna qawa'ida yuqadduna qawa'ida min indihim sai suka zamto suna sanya wasu ka'idoji da kanka wato na kashin kansu wa min fahimihim kuma ka'idojin nan ba malamai ne suka sa wannan ka'idar ba su ne kawai suka fahimci haka suka sa ta zama ka'ida fal amru khatirun jiddan gaskiyar magana game da al'amarin addini kowa ya tsoma baki akwai hadari sosai qawluhu takallamat ruwaybida fi amr al-amma shine fadin imam al-barbahari da yace takallamat ruwaybidatu za a waye gare ruwaybida karkace sune za su dinga tsoma baki fi amr al-amma cikin al'amarin jama'a cikin al'amarin addini kamar yadda hadisin da muka karanta satin da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani wasu shekaru na yaudara za su zo wa mutane shekaru ne da za a dinga ƙaryata mai gaskiya a malantar da jahili a kuma jahiltar da malamai a gaskata makaryaci a kuma ƙaryata ainihin wato mai gaskiya a amintar da maha'inci sannan kuma ainihin wato a amintar da maha'inci a kuma ha'intar da amintacce sannan waɗanda ba a san su da karatu ba ba a san su da tarihin ilimi ba ba a san inda suka yi karatu ba su zo su dinga magana kuma manya-manyan matsaloli na addini ka dinga jin suna magana a kansu ruwai bai ba kenan to da zarar an waye gari an fara samun haka to annabi sallallahu alaihi wasallam da ba yayi ishara cewa hakan zai faru har aka ce su waye a ruwai bai mun karanta satin da ya wuce qala ar-rajulu tafih mutum wanda yake ba kowa bane shi ya takallam amma ka ji shi yana magana fi amrul amma wannan su ne ake kira ruwaibiba hada fi al-athar wannan yazo cikin hadisi idza takallamat ar-ruwaibidatu ya'ani min alamati sa'a ma'ana yana daga cikin alamomin tashin alkiyama duniya ta kusa tashi an ya takallama fi amril amma man laysa ma'rufan bil ilmi wanda ba a san shi ba da ilimi ya dinga magana cikin al'amarin musulmi in an tashi neman suwaye wakilan musulmi shi za a gani suwaye malamai shi za a gan shi ya yi rawani da alkyabba da kandiri shi ne ke wakiltar addini na fata an gane to da zarar an wayi gari ruwai biza suna yin magana fi amrul amma hadihi hiya ruwai bizatu wannan shi ake kira ruwai biza an ya takallama fi amri al'amma man laysa ma'rufan bil ilm wanda ba ahalin ilimi ba ne abinda ka sa a gaban kaje kai ta yi wani za a gan shi gabaki ɗayan rayuwarsa karatu yake kai kuma kana kasuwancinka kaje kai kasuwancinka mana ka ban malamai a inda suke kai kaje kai kasuwancinka a'a wannan shi kuma ɗan boko ne to kaje kai bokonka ka yi digiri na ɗaya ka yi na biyu ka yi na uku ka zama profesa ka je Allah ya sa albarka amma kar ka dinga tsoma baki a harkar addini ba layinka ba ne ba layinka ba ne to wannan aka yaka za a zauna lafiya zama kowa a bashi a inda yake da ƙwarewarsa wata kallumuhum min alamatin sa'a to a waye gari irin wayannan ainihin su malaman na gaske masana addinin masu tsoron Allah an danne su ba su ake gani ba ba su ake jin muryoyinsu ba saboda ba su da zaƙin baki ba su iya fadanci ba ba su iya bambadanci ba ba su iya zuwa wajen mai mulki ba suna nan ba a zuba ba wanda ya san da su malamai na Allah suna nan amma za a gaba wanda ba ya san da su an fahimta ko wannan duk yana daga cikin abin da ke faruwa wa takallumuhum fi alamati sa'ada haka maganar waɗanda ba malamai ba a rigar malanta yana cikin alamomin tashin alkiyama فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم baya halatta baya kuma dacewa wato wani yayi magana cikin al'amarin al'umma ko cikin matsaloli na al'umma illa ahlul ilmi sai ma'abota ilimi ar-rasikhuna fil ilmi masu zuzzurfan ilimi su ba ba wanda mutum yayi karatun danye danye bai nuna ba dan sama sama ya taba ya fara littafin an fara da shi kamaje tsakiya ya gudu kuma sai ga ya zaunar da mutane na karantar da su an fara an je rabi ba karasa ba wani an fara da shi ba je karshen ba wani bai riske farkon ba karshen ya riska wani ma zuwa zai sa kasa sai a gaban sai saurara ya saurara ya tabi si ai ta biya masa ai ta biya masa ai ta biya masa ai ta biya mai in ya rirrike sai ya dauko littafin shi sai ya zo ya tara mutane to ba waɗanda suke magana cikin sha'anin addinin mutane sai malamai waɗanda suke da zuzzurfan ilimi la ya ta dakhalu fiha kullu ahadin ba kowa bane yake shiga cikin harkar ilimi ko cikin harkar addini kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi idan wani al'amari ya zo musu min al'amni na ainihin zaman lafiya awul khawfi ko kuma wani abu ya al'amari ya same su ya zo musu na tsoro azau bihi sai su ta yayata shi walau radduhu ila rasul Allah ta'ala ce ina ma dai su mayar da al'amari na tsoro in ya zo musu ko al'amari na al'am in ya zo musu ina ma su mayar da shi ilar rasul zuwa ga manzan Allah wa ila ulil amri minhum ina ma su mayar da shi zuwa ga majibunta al'amari cikinsu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to da lalle zaka samu alladhina yastanbitunahu wa'anda suke bin waɗannan al'amura ɗin su fitar da abin da suke gani wanda zai zama maslaha ga al'umma to da sun san shi game da su فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص ذاك الأمر نجمع الأمر وأن تكن جممو دسك شافو كوا دكوا تكن الأمر الأمة to la ya takallamu fiha illa ahlul ikhtisas ba a san kowa ya dinga magana kansu sai waɗanda suka kware a wannan bangaren wannan yana daga cikin ainihin wato abin da zai sa a zauna lafiya duk abin da ya taso al'umma a nemi masana wannan bangaren a tura al'amarin zuwa gare su samo wa mutane mafita idan aka shiga cikin wani rudu da wata hayaniya a nemo ma'abota kwarewa a wannan bangaren su samo wa mutane mafita wannan shine abin da ake duk lokacin da al'umma ta rude ta shiga cikin dimuwa to sai in ana so a fitar da ita daga cikin ɗimuwa ana so a ɗora ta akan turba mai wadda take miƙaƙiya to sai a nemo masana ƙwarewa a wannan ɓangaren sai a ce su kawo wa al'umma mafita ilan aka kyale kowa ya kawo wannan ya ce kaza yanzu zaɓe za a yi 2023 misali kamata a ce akwai waɗansu mutane waɗanda in a arewacin ƙasar nan ne akwai wasu mutane waɗanda zurfan tunaninsu da gogewarsu da iliminsu ya ci a ce al'umma ta yarda da su su nemo wa mutane mafita an dai shiga cikin wani yanayi ƙasar nan da ake ciki an shiga an shiga cikin ruɗani to kuma ga zaɓe za a ya kamata a samo wa mutane alƙibla a kowa ne zai samo wa kansa alƙibla in aka ce kowa ya nemo wa kansa mafita kaga ruwai biza ɗin ya zo kaga matsalar kowa ya tsoma baki ya shigo ke. to duk al'ummar da ta zama ba ta da irin waɗannan waɗanda suke mahankalta masu tunani masu ilimi waɗanda za su zauna in an shiga cikin rudu su fitar da mutane daga rudu in an shiga hayaniya su kawo mutane mafita in an shiga cikin wani yanayi mara daɗi su yi ƙoƙarin ba da shawarwari su ɗora mutane babu wannan kawai ni ina da ra'ayina wancan yana da ra'ayinsa wannan yana ganin a mu kaza za mu yi a 2023 wannan yana ganin a mu kaza za mu yi a 2023 wancan yana ganin a kaza ya kamata a yi kowa yana da bakin magana to an samu matsala shi ne abin da ba a so al'amarin jama'a gaba ɗaya al'amarin da ya shafe ni kada yana da tunani irin nawa da zan iya yi al'amarin da ya shafe kai ma kana da muka yi tunani amma al'amarin da ya shafe ni ya shafe ka ya shafi maza ya shafi mata ya shafi yan birni ya shafi yan ƙauye ya shafi dattawa ya shafi matasa ya shafi talaka ya shafi masu kuɗi ya shafi ainihin wato masu nakasa ya shafi kuma lafiyayyu a to wannan yana buƙatar tunani mai kyau in aka ce ni in iya nawa kai kai iya naka wannan iya nasa to dole tunani na ya bambanta da naka na wane ya bambanta da na wane to kuma duk wayannan tunanin na kan namu tunda basu dunkule sun zama tunani guda ɗaya ba lalle ba lalle su ba da fa'ida Allah ya sa an gane qawluhu wa ta'anu ala athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadin sa da yace sai kuma suka wayi gari su wayannan ruwaibida din wanda suke ba malamai ba ba su da tarihin karatu da aka sani aka san su da shi amma za ka ga sun waye gari suna sukar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce a cikin hadisan manzon Allah ana samun cin karo to tunda hadisan suna cin karo mu watsar da su kawai kai a dauke su tadakkalu sun kutsa kai hatta fil ahadith har cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi su ba su ba su tsira ba daga sharrin wayannan mutane yajrahuna fiha suna yin suka a cikin su kaji an ce wai hadisan abu huraira wai dama makwaɗaici ne wai ya annabi za a ce wai ya ce ɗin kuda ya fada cikin abin shan ɗaya kuwa a tsoma shi a ciki kai daga jin wannan ya aka san hadisin kwaɗayi hadisin yunwa hadisan kaza kaza kaza bai yi kama da hadisan annabi ba kaji suna yin irin wannan suka ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allifuna mu'allafatin kuma su wayannan fatattun mutane za ka ga suna wallafa littattafai wa yusahihuna wai su ma sun zama malaman hadisi suna inganta hadisai wa yudha'ifuna suna raunana ba a san a wasu kai wajen wasu kai karatu akwai wanda za a ganshi sunayen malaman hadisin ma kuskure yake ba daidai yake fara kuma malamin hadisi ne wani shi zai fito ce wannan hadisin ya inganta wannan hadisin bai inganta ba malamai suka ji sai ta dariya wai kuma shi malami ne kuma ya tara wasu mutane irinsa suna ta ɗirka makabbara ya yi kuskure ya yi kwamacala ya yi kwaba kuma ya yi makabbara to duk lokacin da aka wayi gari ya zama to ainihin makaho zai ja makafi kaga ai al'amarin kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan yana daga cikin hadarin da al'umma take samu a samu wa'anda ba malamai ba su zama malamai wa hum ma urifu bil ilm alhalin ba a san su da ilimi ba an san malam wane ya yi karatu yana da kwarewa a ilimin kaza an san malam wane ilama da tarihinsa duk malamin da zaka karanta tarihin za ga an gaya ma ga tarihin rayuwarsa ga tarihin karatunsa ya yi karatu wajen wane ya yi karatu wajen wane ya yi karatu wajen wane almajiransa suwa da sun yi karatu a wajensa suwa da sun yi karatu a wajensa wannan duk malaman nan da kaga ana karantar da littafansu ana gaya maka su duk in ka karanta bi su duk za ga an rubuce tarihinsu an rubuce tarihinsu wanda za a ga bayan malamansa yanzu imam al-bukhari malamansa an ce sun fi guda ɗari ya yi karatu wajen wani ya yi karatu gashi nan kuma duk an rubuta tarihi bai manta ba sannan almajiransa su wani sun yi karatu a wajen salishafan da ya wallafa ga su amma ba za a iya faɗan malamin ka ba ko guda ɗaya babu wani littafi da aka ce gashi kai ka wallafa shi aikinka kawai shine malaman da aka san su da ilimi aka san tarihin rayuwarsu aka san tarihin iliminsu kai kuma su kake bi kana rurushewa ka ɗauko wannan ka ce ba malami ba ne ya yi kuskure ka rushe shi ka ɗauko wannan shi ba ka buge shi ka ɗauko wannan kai kuma waye malaminka wallahu alam wani littafi ka taɓa rubutawa al'umma suke mora babu to in ba ɗamsul basiratu ba kuma wai a ajiye wa'yancan malaman kuma a zuwa bika da yake kowace irin hayaniya da kururuwa mutum ya ɗauko sai ya samu mabiya Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu wahum ma urifu bil ilm yace ba san su da ilimi ba wala ta'allamu ba su yi karatu ba walaysu min ruwatil hadith su fa ba marwaitan hadisi ba wala min a'immatil hadith ba sa cikin manyan malaman hadisi fahum ruwaibidatu kawai tarkace ne jahilai ne kawai kamat kawai suka tsaya wasarar ta takallamu kuma suka zamto su suke da bakin magana saboda akwai social media akwai kaza akwai kaza su suke magana fi akhdari shay'in cikin al'amura mafiya hadari al'amura manya manya wa huwa ilmul hadith shine ilimin hadisi wa ilmin riwaya da ilmin riwaya wanda yana daga cikin ilimi wanda yake da sarkakiya yake da ilimi ne mai wahala amma suka ji sun shiga cikinsa suna ta badan badama a ciki Allah maɗaukakin sarki ka samu gani. Ƙauluhu wa akhadhu bil qiyas war ra'yi wa kaffaru man khalafahum. Al muradu bil qiyas sai kuma suka waye gari ba su da jari a al Qur'ani ba su da jari a ilimin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka koma yin amfani da qiyasi. Wa akhadhu bil qiyas sai suka dinga yin amfani da awo na kwakwalwa war ra'ayi da ra'ayi wa kaffaru kuma a ƙarƙashin wannan ra'ayin nasu fa da awo irin na kwakwalwar ba aya ba hadisi kaffaru man khalafahum a hakan suka dinga kafarta duk wanda ya ce baya tare da su da zarar ka ce kai ba ka tare da wannan aƙida ta su to ka kafarta me ya kafarta kan daga alkur'ani babu me ya kafarta kan daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu kawai abin da ya kafarta ka ka saba wa ra'ayinsu ka saba wa tunani irin nasu shikenan kawai ka kafarta al-murad bil qiyas abin da ake nufi da qiyasi anan qiyasi iri biyu ne alkiyasul batil ana nufin kiyasi na ƙarya akwai kiyasi mai kyau akwai kiyasi na ƙarya amma alkiyasul sahih amma ingantaccen kiyasi fa hada min usulil adilla wannan yana daga cikin usul na kafa hujja inda ahlul ilmi a wajen malamai kamar yadda ake kafa hujja da alqur'ani ana kafa hujja da hadisi ana kafa hujja da ijma'i to akan kafa hujja da kiyasi sahihi lakin da kiyasar batil amma bataccen kiyasi ba a amfani da shi ka kiyasil khaliki alal makhluk kaman kiyasin ubangijin halitta da kuma bayi ababan halitta wannan ai ma'auni ne wanda yake gurbataccen ma'auni ka ce Allah daidai yake da abin halitta ka ce ababen halitta daidai suke da Allah wannan ma'aunin naka ma'aunin kuskure ba ma'auni bane na gaskiya au qiyasi mas'alatin ko kuma ayi qiyasin wata mas'ala la tajtami'u wadda bata bata haduwa ma'al mas'alatil maqis tare da mas'alar da aka auna aka auna da ita aka yi au alaiha akan ta fil illa a illa an gane ko yanzu misali na bada misali kwanan baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haramta dukkan wani abu mai bugarwa ya haramta shan dukkan wani abun maye to sai malamai suka ɗauki kullu muskirin haramun ko kullu muskirin hamr duk abin da ke sa maye giya to sai aka gano a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda mutane suke sha su bugu ba irin sa bane yanzu mutanen yau suke sha su bugu to amma sai malamai suka ɗauki irin na yanzu sai suka ba shi hukuncin irin na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me a ma'auni suka sa su sai suka kalli wannan yanzu abubuwan da mutane suke sha su bugu akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wanda sun sha bamban da wayancan to amma duk gaba ɗaya da na da da na yanzu me suke yi bugarwa to sun hada a illa yanzu illar da ta sa aka haramta wayancan bugarwa to ita ce da wannan illar ita za ta sa kuma a haramta wayannan na yanzu domin su ma suna bugarwa daga nan har a naɗa ƙasa duk wata fikira da duk wani tunani da shaidan zai kirkiro ta ya kuma kimsa wa mutane na wani nau'in kayan mayan wanda kila yanzu ma babu shi sai nan gaba to matukar yana bugarwa sunansa giya karka ce a giya ai sai kaza sai kaza a'a duk abin da ke sa maye giya ne kaga wannan kiyasi ne sahihi saboda an auno a kayan maye na da aka auna su da kayan maye na yanzu sai aka ga da na da da na yanzu sun haɗu a ina fil illa a illa to tun da sun haɗu a illa to hukuncin waɗancan shine hukuncin waɗannan wannan shi ake kira da alƙiyasu sahih li'an alƙiyasa huwa ilhaqu far'in domin abin da ake cewa ƙiyasi shine riskar da wani reshe bi asalin da asali yanzu kayan maye na wancan lokacin su ne asali yanzu waɗanda ake sha yanzu su kodin su totalin su fakalin su wannan lillillillin ɗin duk waɗannan su kuma kaga rassa ne na wancan an gane ko fil hukumi a wajen hukunci li'illatin saboda wata illa jami'atin bainahuma da ta haɗa tsakaninsu fa idza lam takun hunaka illatun jami'atu idan kuma aka ce an yi kiyasin abu kaza da kaza sai aka ga ba su yi tarayya ba a illa to fa haza kiyasun batilun wannan shi ake kira bataccen kiyasi to yanzu kiyasin da waɗannan masu hauragiya din waɗanda ba masu ilimi ba suke yi to irin wannan kiyasin ne marar kyau wanda yake gurbataccen kiyasi ba ingantaccen kiyasi ba ne an fahimta alal mu'allif rahimahullah فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له فدخل في قولهم الجاهل sai zama cikin maganganun malamai jahilai sun shi shiga ciki jahili shi ma ya sa ya zama malami fadakala fi qaulihimul jahil sai aka waye gari jahili shi ma yana da ta cewa a cikin harkar malamai wal mugaffal da dubgagge dubgi shi ma yana da bakin magana a cikin harkar malamai wallazi la ilma lahu da wanda ba shi da ilimi kwata shi ma an zo maganar ilimi ana maganar addini shi ma sai ka ji ya sa baki amma fa yanzu fa yana da ciwo a jikinsa aka ce sai an mata tiyata ba zai yadda wanda ba likita bai taba shi ce sai an bude cikinsa an yi masa aiki an ciro wani abu kawai ya ga sarkin fawa ya zo da katuwar wuka ya ce kwanta in fede ka ba sai yadda ba saboda bai san yaushe sarkin fawa ya je ya karanci harkar fiɗa ba irin ta mutum da haka ba sai yadda ba cewa zai sai likitan likitan ma sai ƙwararre saboda abi ne wanda ya shafi lafiyarsa to akan me kuma zai zamanto harkar addini kowa sai ya sa baki hatta kafaru min haitu la ya'lamun har aka waye gari suka kafurta ta inda ma basu sani ba fa halakatil ummatu min wujuhin sai al'umman musulmi ta halaka ta fuskoki da dama wa kafarat min wujuhin fa halakatil ummatu al'umma aka waye gari ta halaka min wujuhin ta wata fuska wa kafarat ta kafurta min wujuhin ta wata fuska wa tazandaqat al'umma ta zama zindiƙiya min wujuhin ta wasu fuskokin wa dallat tabata min wujuhin ta wasu fuskokin wata farraqat suka rarrabu wa tada'at suka zama yan bid'a min wujuhin ta wasu fuskokin illa man thabata ala qawli rasulillah ba wanda zai kukuta daga kafirci da zindikanci da bata da rarraba da bid'a sai wanda ya tabbata akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa man tabbata ala qauli rasulillah sai wanda ya tabbata akan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi sai fa wanda ya tabbata akan umarnin manzon Allah wa amri ashabihi da kuma umarnin sahabbansa wa lam yatakhatta ahadan bai tsallake ɗaya ba minhum daga cikinsu su an gane ko walam yatakhatta ahadan minhum bai take ɗaya daga cikin su ba walam yujawiz amrahum bai kuma ƙetare wa umarnin su ba wa wasi'ahu ma wasi'ahum wa wasi'ahu ma wasi'ahum ya yadda abinda ya ishi annabi da sahabbai shi ma ya ishe shi to wannan shi kadai ne ba zai bata ba wanda ya yadda iya abinda ya yalwaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yalwaci sahabbansa shi ma ya yalwace shi walam yarghab an dariqatihim bai taba kwadayin barin tafarkin annabi da sahabbai ba wa mazhabihim da daidai da sakan bai taba jin zai bar mazhabar manzon Allah da ta sahabbai ba wa alima ya riga ya san annahum annabin Allah da sahabbansa kanu alal islami sahihi sune akan ingantaccen musulunci sune suke kan musulunci sahihi wal imani sahih su ne waɗanda suke kan imani ingantacce faƙalla da dinahu don haka ya yi musu biyayya a addininsa ai ita ba'a hum fi dini shi sa sai ga bai koyi da sahabban annaba a addininsa wastaraha sai ya huta duk mai neman hutu ya yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam ya tafi akan abin da sahabbai suka tafi akan shi kenan ya huta wa alima ya san cewa annad dina addinin nan namu innama huwa bitaqalid yana zama addini ne ta hanyar koyi da manzon Allah wa taqalidu li ashabi muhammadin da kuma koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam insha Allah sai mu tashi ashar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.